أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شافيو قوة جماد الأولى إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya. kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a cikin wannan littafi mai albarka littafin As-Salimul Battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na na tara kenan ko sada da mukaddima har da mukaddima sha hudu kenan to bari mu ba su yayin da suke sawa ba ku sa mukaddima wannan na shafi to zai zama na sha ɗaya
shafi yawa inda mukaddima wannan shine na sha hudu ko kaga ba mukaddima wannan ne na goma ke a na sha ɗaya kai sha ɗaya to madalla a darasin da ya gabata mun karanta alamomin boka wanda daga ciki shine idan mara lafiya ko mai bukata ya je wajensa to daga cikin hanyar da zai gane wannan wanda ya je wajen nasa boka ne shine zai dinga tambayar sunan mara lafiya ko sunan mahaifiyarsa ko duka biyun ma'ana tambayar mara lafiya sunansa da tambayar sunan mahaifiyarsa alama ce ta wanda mara lafiya ya je wajensa boka ne abu na biyu neman mara lafiya da ya kawo wato wani abu daga cikin sassan jikinsa kamar gashi ko tufafin da yake taba jikinsa ko ainihin wato matajin kansa ko rawaninsa ko makamancin haka shi ma duk lokacin da mutum ya ji an nemi ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan alama ce ta wanda aka je wajensa boka ne sannan wani lokaci kuma a nemi sai an zub da jini kuma dabbar da za a yanka a yi mata a faɗi wato a ayyana ta da wani launi ko a ce baka ko a ce ja ko a ce mai wake-wake ko makamancin haka wannan shi ma yana daga cikin alamomin da ake gane mutum boka ne da kuma yanka wannan dabbar ba tare da ambatan sunan Allah ba ko kuma ambatan wani wanda ba Allah ba da kuma shafa wa mara lafiya wato a wani bangare na jikinsa da yake a jin rashin lafiyar a shafa jinin wannan dabba ɗin da aka yanka ko kuma a jefar da ita a cikin wani guri wanda yake kamar kango daga ciki akwai rubuta ainihin wato surkulle rubuta wasu rubututtuka waɗanda suke ɗalasumai ne ba za a iya gane me suke nufi ba ko kuma wasu haruffa waɗanda suke yankakku ko wasu lambobi ko kuma a- a- wato a zana wato burji cikin abraji na taurari waɗannan duk alamu ne da suke nuna cewa wannan mutum da aka je wajensa boka ne daga ciki akwai ɗaga murya wajen karatun alkur'ani sannan kuma da yin ƙasa da murya wajen karanta wasu gunguni ko wasu surutai da mutum ba zai iya gane me ake cewa ba wannan karatun alkur'anin dan ya ɗauki hankalin mara lafiya ko wanda ya je da bukata ya- ya fahimci cewa karatun alkur'ani ake ba bokanci ba ne shi yasa shi wannan ki- a karatun alkur'anin na jan hankali ne da kawar da tunanin mutum cewa bokanci za a yi masa amma bayan nan kuma zai ji wata tamtama ma'ana zai dan ji wani surutu haka ko ya dan ji wata magana an yi ta da sauri ba zai iya gane me ake nufi ba domin maganar ba wadda za a iya fahimta ba ce ko kuma mutum ya ja ma ana faɗar wasu sunaye waɗanda bai san ma'anarsu ba ko wasu kalmomi waɗanda bai san ma'anarsu ba daga ciki shine ainihin wato ba wa mara lafiya wat- wato ah, wani abu da ake kira tsari kila ba shi wata laya wadda zai dinga ratayawa a jikinsa wadda in ya warware ta zai ga a cikinta akwai wato wani zane mai kusurwa hudu a cikinsa akwai haruffa da lambobi da kuma wasu surkullan da bai san ma'anarsu ba da wasu maganganun da bai san ma'anarsu ba ba su da ma'ana ba zai iya gane ma'anarsu ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna cewa wanda aka je wajensa boka ne ko kuma a umarci mara lafiya ya kaurace wa mutane tsawon wasu lokuta ya killace kansa a cikin wani ɗaki mai duhu da haske baya shiga cikinsa to wannan shi ma alama ce ta wanda aka je wajensa an samu matsala dan boka ne daga ciki shine a nemi mara lafiya da kada ya taɓa ruwa tsawon wasu kwanaki musamman kamar kwana arba'in a ce ba shi ba taɓa ruwa in janaba ta kama shi in alwala ba a taɓa ruwa kwata-kwata wannan duk alamomi ne da suke nuna cewa wannan ba malami bane wanda yake na sunna ba malami bane irin wanda shari'a ta yadda a je wajen saboka ne sannan daga ciki shine ba wa mara lafiya wasu abubuwa da za a ce je ya binne su a wani guri a ce wannan abun kai a je guri kaza a a yi tono a binne su a gurin to wannan layu ne a'a wani wani wani abu ne aka ba shi aka ce je ya binne to wannan shi ma yana nuna cewa wannan boka ne ko kuma a bashi ainihin wato wasu takaddu wanda za a ce kona su hayaki ya yi hayaki da wannan ainihin wato abin da ya tashi na kona takaddu din ko kuma mutum yana zuwa kafin ma ya faɗi matsalarsa a ce sunansa wane daga gari kaza yake ko daga unguwa kaza kuma sannan matsalarsa kaza ce to wannan shi ma alama ce ta wanda aka je wajen saboka ne sannan daga ciki akwai ainihin wato a rubuta wa mara lafiya wani nau'i na na daban na neman tsari ko kariya shine a rubuta wasu takardu ko wata takarda wadda a cikinta akwai hurufin muqatta'a wasu haruffa waɗanda suke yankakkun haruffa ko kuma a rubuta wato waɗannan haruffa ɗin a cikin wani abu kamar faranti wanda za a umarci mara lafiya in an yi rubutu a jikin wannan farantin ya zuba ruwa ya wanke ya sha sannan kuma abu na sha uku daga cikin alamomin gane boka shine ma'ana at-tahaddusu ayanan ma ashkasin ghairu manzurin fil majlis ka je wajen mutum ka ga yana magana da wasu mutane da kai baka ganin su in ma dai kana jin sautin amma dai baka ganin da su ake magana ko kuma a'a ba ma ka jin sautin amma dai za ka ga yana ta magana da alama kamar da wasu yake magana wannan ita ma alama ce da za ka gane wajen wanda ka je lalle ka je gurin da shari'a ta ce kar a je wajen da kana buƙatar ka jaddada imanin ka ka yi istighfari domin in ka tambayi wannan wani abu kamar yadda muka karanta a hadisi sallan mutum ta kwana arba'in ko da ba gaskata ba ba za a karba ba to waɗannan a gurguje suna daga cikin abubuwan da muka karanta ko malam ya gaya mana su cikin alamomin da ake gane da boka da wanda ba boka ba cikin ainihin wato masu magani sannan mun karanta wata gaba ta hukuncin zuwa wajen bokaye da matsafa da 'yan bugun ƙasa 'yan duba da kuma masu ilimin taurari da 'yan tsubbu da ire-irensu mun karanta hadisin ijitani bustaba al-mubiqat karanta hadisin man ata arrafan mun karanta ainihin man ata kahinan mun karanta hadisin la yadkhulul jannata mudmina khamrin wala mu'minun bi sihr wayannan duk gaba gaba ɗayan su nassosi ne waɗanda suke nuna cewa haramun ne zuwa gurin boka haramun ne mutum ya je da matsalolinsa wajen boka idan mutum ya je ya tambayi boka ko da bai yadda da abin da aka gaya masa ba to wannan ya sallarsa ta kwana arba'in babu sannan idan kuma mutum ya je ya gaskata abin da aka gaya masa to shi kuma wannan dama ya kafurcewa abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله الفصل الخامس يتي فصل نبيار كيف يحضر الساحر جنيا قال يتي إذن بوكا ينا سوي كراو الجنيا يتكي ma'ana ya bokaye da matsafa suke yi wajen gayyato ko kiran aljani shine kaifa yuhdiru as-sahiru jinniyan ta yaya ne dan boka matsihirci matsafi yake kirawo aljani akwai hanyoyi da dama akwai dariqatul iqsam ina jin hanyoyin za su kai wajen goma sha shida haka ko sha takwas ma hanyoyi ne daban-daban akwai ɗariƙatul ikisar hanyar wato kowace zai zo ya mana bayaninta da aka babu laifi mun karanta ta haka duk zai zo ya ɗauki kowace ɗaya ya faɗa akwai ɗariƙatul ikisar akwai ɗariƙatul sahuliya akwai akwai ɗariƙatu at-tankis akwai ɗariƙatul kaf akwai ɗariƙatu al-mandal akwai ɗariƙatul zabihi akwai ɗariƙatul najasa akwai ɗariƙatul tanjim akwai ɗariƙatul asar wannan da hanyoyi ne kaga guda takwas akwai al-iqsam dai shine magiya akwai irin magiya da kirari da za a dinga yi shi wannan aljanin ana so ya bayyana kirari wanda kila ya shafi a bashi sufofin Allah ko kuma ainihin wato yin sako ko yin ashar ko bayin batanci ga addini in ana so a ganshi shi sai an yi irin waɗannan kalmomin da su ake masa kirari da su ake mabambadanci yanzu akwai kuma hanyar wadda za a dinga amfani da aljanu da suke kaiwa da komo a ruwa a doron ƙasa akwai kuma hanyar tankis shine sai an jirkita alkur'ani ko wajen karanta shi a tafi da rubon ko a hargitsa shi wajen karantawa ɗariƙatul tankis wanda mun yi ishara zuwa gare ta a can dariqatul kaf ita ma zai mana bayani shine a tafin hannu shine ce a nemo masa yaro naka nemo yaro sai a rubuta wani zane a hannunsa a nan za a yi sihirin da za a yi kuma shi aljanin zai zo sannan akwai dariqatul mandal shine wato hanyar maimaita wasu kalmomi wani surkulle ne zaka dinga jin ana kanana ta shi shi sa za ka ga duk wanda suke ta'amuli da wannan to za ka sun lakanci wani lafazi da suna yawan maimaita shi yawan maimaita shi yana nuna in ma dai kiran aljanin ake ko kuma aljanin kamar ya ba da wannan a matsayin wuridi ko zikirin da za a dinga yi masa da aka shi sa duk lokaci lokaci sai ka ji mutum yana ka kiran irin waɗannan sunayen da kai ba za ka iya gane me ma'anar su ba kuma ka gane ka rasa gane me hikimar yawan faɗin irin wannan kalmomin to yana daga ciki shine dariqatul mandal akwai dariqatul zabih yanka akwai aljanin da ba zai zo ba sai an yanka ko ya ce a yanka dabba ta baya ko a yanka a tsaye ko a yanka ba da sunan Allah ba ko a ire-iren waɗannan su kuma su ne na kiransa akwai ɗariƙatun najasa akwai hanyar ainihin wato da shi kuma aljanin da shi kuma ana so ya zo to sai an yi ta'amuli da najasa misali a ce mutum ya wanka da fitsari misali na fata an gane to duk ire-iren waɗannan akwai sannan akwai ɗariƙatun tanjim akwai wanda su kuma sai an yi bauta kamar wani nau'in bauta ga taurari su kuma suna da alaƙa bautar taurari suke su ainihin aljanin to in ana so su zo sai an yi makamancin irin bautar da suke yi in tauraro ya fito to shine su kuma an kirawo su za su zo kin akwai ɗariƙatul asar wato ɗariƙatul asar ita ce hanyar a ce mara lafiya ya kawo ko gashinsa ko tufafin da mara lafiya ko kuma wanda za a yi wasu irin a nemo sawun da yake sawunsa inda yake takawa ba takalmi a ɗebo ƙasar gurin to in ana san aljanin ya zo to sai an yi ɗebo irin wannan asar ɗin na shi mara lafiyan ko wanda ake so a yi wasiyyi akwai ɗariƙatul irafatu wal kihana akwai hanyar kuma ainihin wato al irafa wato duba walkihana da bokanci shi kansa akwai kuma su kuma wanda ta wannan hanyar ta surkulle irin na bokanci da bokaye tana ake kiransu akwai dariqatu qira'a- qira'atul finjan wato wata hanya ce ta kara shi ma wani abu ne za a dinga karantawa ko sunan aljanin ko kuma cikin abin da yake so a dinga kira in ana so yanzu akwai dariqatul khatt bir ram akwai hanyar zane a abin nan akwai wani nau'i na hatimi da in ana so ya zo a ƙasa kawai sai a zana wannan hatimin ana zana hatimin gayyato shi aka yi zai zo shi aljanin akwai dariqatu ainihin wato hisabi as-sabiha as-subha as-subha suka ce za a nan ya dan ya ce sab'a ko eh ha'un ne ba ba ba ainun bace hanya ce ta wani lissafi wato hisabu subha wani nau'i ne shi ma na canfi wani lissafi ne na wani kirge ko wasu harufa su ma da ba za ka iya gane ma'anarsu ba za ka dinga jin ana kira akwai ɗariƙatu kira'atin zahar wato akwai hanyar karanta az-zahar az-zahar wato wani dutse ne wanda yake yayi kama da zanen ka'aba kawai in ana kiran sunansa wani aljani shi ma ake kira an fahimta sannan akwai ɗariƙatul darbi bil hasa hanyar bugun ƙasa akwai ɗariƙatul hisabi ɗalin shi ma lissafi ne na wani tauraro da zai iya kullowa shi ma sannan akwai ɗariƙatul tahdiril arwa akwai kuma hanyar ƙoƙarin hararo ko halarto da rauhanai da ake magana sannan akwai ɗariƙatul muta'a akwai kuma hukumu al-muta'awun ma'asara wayancan hanyoyin guda goma sha bakwai ko sha takwas wayancan hanyoyi ne wanda duk zai zo ya gaya mana ya abin yake zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk zai bayani a kansu da haka wanda baka gane ba an je wajen gabar za ka gane me ake nufi zai yi bayani insha Allah sada abu na ƙarshe a wannan fasalin shine hukumul muta'awun ma'a sahara wato hukuncin mai neman taimakon bokai in yana da wata bukata shi wa'anda yake neman taimako a wajen su domin ya samu biyan bukata to shine bokaye shi ma duk zamu karanta wannan da a cikin wannan fasalin insha Allah Allah yake cewa kaifa yuhadhiru sahiru jinniyan ta yaya boka yake halar yake gayyato aljani al-ittifaqu bayna as-sahir wa shaytan akwai haɗin gwiwa tsakanin bokaye da kuma al-shaytanin aljani Galiban ma ya hadusu hunaka ittifaqun bayna as-sahir wa shaytan mafi yawan lokuta ana samun haɗin gwiwa tsakanin boka da shaytanin aljani ala an yaquma al-awwal bi fi'li ba'd al-umur ash-shirkiyya bisa sharadin ɗaya zai aikata wasu al'amura irin na shirka aw ba'd a'mal al-kufr as-sarih ko aikata wasu ayyuka waɗanda kafirci ne yin waɗannan ayyukan ƙarara, khifiyatan ko dai a ɓoye, au jaharatan ko a bayyane, wa an ya kuma shaitani bi khidmatin sahir, bisa sharaɗin shi kuma shaitanin aljanin zai tsaya wajen yin hidima ga shi wannan ainihin wato boka ɗin, au taskhiri man ya sahir, ko kuma ya horar masa da wanda zai dinga masa hidima. Ƙila aljanin sarki ne ko shugaba ne ko babba ne a cikin aljanu don haka za a samu haɗin gwiwa shi zai sanya wa boka sharaɗin zai dinga masa kaza zai yi kaza zai yi kaza wa'anda suke na shirka ko na kafirci karara in yayi shi kuma ko dai shi da kansa zai zo ya taimaka masa ya yi masa hidima ko kuma cikin wa'anda yake shugabanta na ƙarƙashinsa zai hore masa wani guda ɗaya duk lokacin da yake da wani abu da yake so a yi masa zai ke akwai abin da za a bashi kirawo shi wannan ya aike shi daga nan ya aike shi wani gari ko ya aike shi wata ƙasa ma ya je ya yi wani tsirin ko ya je ya binne wani abu a wani guri ya dawo da haka akwai haɗin gwiwa tsakanin su babu wani aljani da zai yi wa mutum aiki kyauta babu zancen cewa wai ai akwai rauhanai su wai musulmin aljani ne taimako suke karya ne duk wani aljani in zai zai yi wa ɗan adam aiki to aiki ne na haɗin gwiwa sharaɗin shine ko dai mutum ya daina sallah ko ya daina kallon gabas in zai sallah ko kuma ya sa ya daina wata sallah cikin salloli musamman la'asar a ce kwata kwata ya daina sallah la'asar ko a ce ya daina wankan janaba misali ko a ce ya dinga sallah ba alwala ko a ce ya dinga karanta wasu abubuwa wanda kila zagin Allah ne ko zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zagin addini dan haka akwai ire-iren wannan da haka in ya cika wannan sharuɗan to shi kuma wannan aljanin zai masa hidima ko ya tuwo wanda zai dinga yi masa hidima li'anna littifaqa ghaliban domin wannan haɗin kan tsakanin shaidanin aljani da kuma ainihin wato a boka ma ya hadusu bainar sahir wa shaidanin min zu'ama'i qaba'ili aljin mafi yawan lokuta wannan haɗin gwiwa yana faruwa ne tsakanin shi ainihin boka da kuma shaidanin aljani cikin shugabannin ƙabilun aljanu wa shayatsin da kuma shaidanu galibi shi ainihin bokan zuwa yake can sama su samu ainihin haɗin gwiwa tsakaninsa da shugabannin aljanun. Fa ya kuma haza za'im, shi wannan shugaban sai ya tsaya bi iddari amrihi wajen ba da umarninsa ila safihin zuwa ga wani wawa min sufaha'il kabila daga wawayen kabilar aljanun bi an ya kuduma haza sahir ya umarce shi cewa ya je wa wannan bokan hidima. ka duba dama shaidani tun da aka ce shaidanin aljani to kuma ma in aka tashi sai a tura wawa cikin wawaye shi sa in aka yi sihirin kuma Allah ya kaddara ya ci to za a ga ana shan matukar wahala saboda in ya tashi shi shugaban sun samu collaboration tsakaninsa da shi da boka ya sanya wa boka sharuɗa kuma boka ya cika to yanzu zai turo masa wani wawa cikin wawayen aljanu da suke karkashin mulkinsa ya ce masa ya je yanzu yana karɓar umarni ne kai tsaye daga wannan bokan wa yudi'uhu fi tanfiz awamirihi kuma ya ce yayi masa biyayya cikin zartar da umarninsa min al-ikhbar ta hanyar bashi labari bi umurin labarin wasu al'amura hadasa da suka faru da haka abubuwa sun faru ba yadda za a iya ganewa in ba wanda al'amarin suka faru a tare da shi ba amma shi aljanin bokan zai iya tambaya zai ba shi labari na fatan gane zai ce me ya faru ne duk zai kwashe labarin ya gaya masa ɗaya ke awul kiyamu bi tafriki bainat naini ko kuma ya tsaya wajen raba tsakanin mutum biyu yace kawai so yake ya raba masa tsakanin wani da wani shi sa za ga wani lokacin aka tashi haɗa mace da mijinta sai dinga sai a bata kuɗin ce bane sai sace sai mijin ya ajiye abu sai ya zo ita bata ɗauka ba kuma ita daga ita sai mijin a nemi abin a rasa waye ɗauka yayi ta jefa wata shubuha da shakka yanda mutum zai dinga shakkar wannan matar ta ƙarya ne ba wani zancen kaza ya za a ce yanzu yanzu na a bada kaza kuma a ce wai ya ɓata ko kuma mijin ya siya mata wani abu na amfani mai tsada mai mahimmanci a ɗauke ko a ba ta ajiyar kuɗi ba a ɓalla gidan ba ba yi komai ba a neme ta a rasa don haka yana daga cikin abubuwan da shi wannan ainihin wato aljanin shi bokan zai zai dinga sa shi irin wannan hidimomin ya ba shi labarin wasu abubuwa yanzu bai fi sati ba wata baiwa Allah ta zo ta same cikin maganganun a takaice ita ma tana cikin wasu matsaloli haka da wasu damuwa haka da wata damuwa to sai wata cikin kawayen da sai suke gaya mata sai ta ce daraka ta wani guri ita a yanda sai mun bayani ta ce tsakani da Allah bata san da za a je wani ashe wajen wata mata aka je a wani gida tana zuwa ta ce cikin abubuwan da suke damunta ba ta gaya matar ba cikin abubuwan da suke damunta kusan guda goma ta faɗi takwas daidai kina fama da kaza kuma kaza yana faruwa da ke kaza kaza kaza ta ce mata bayani ta ce wallahi malam cikin abubuwan guda goma takwas daidai ne yadda ta faɗa haka abin yake to da irin wannan yawanci yake tafiya da tunanin mutane mutumin da kaga kamar wani masanin gaibu ke baka faɗa ba ya ce kaza yana damun ka kuma haka ɗin da haka su suke ɗebo musu irin wannan labarin cikin bayanin da na yi mata kenan sai kake mamakin wannan kan ki zo sun zo sun ba ta labari ko kila ma sun ba ta labarin wata mata mai kama kaza mai kaza za ta zo ko matsalolinta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a gaya ko kuma a sa shi wannan aljanin ya tsaya kai da fata wajen raba tsakanin mutum biyu aw ilqa'il mahabbati bainahuma ko kuma ya jefa soyayya tsakanin su ɗayan biyu ko ya raba soyayyar ko kuma ba a su ba soyayya amma ya jefa kuma soyayya ta kullu aw aqadi rajulin an zawjatihi ko kuma a sanya shi ya kulle mutum ga barin saduwa ga matarsa ya kasa samu cin ya kasa kusantar iyalinsa ila akhir hadhihi al-umur har zuwa karshen irin waɗannan al'amuran allati sa natanawaluha fi bitafsil wanda za mu dauke su mu yi bayani akan su insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya yi فيقوم الساحر بتسخير هذا الجني sai wannan boka ya tsaya wajen horar da wannan aljanin liya amali shar wajen yin wasu ayyuka na sharri allati yuriduha wa inda shi wannan bokan yake nufin ainihin wato yin su fa ina asahul jinni idan wannan aljanin ya saba wa umarnin bokan fa in asahu aljinni takarraba sahiru ila za'imil kabila da zarar wannan boka wato aljannin da aka hada bokan da shi ya yi masa aiki ya masa hidima ya zama yana saba umarnin bokan to takarraba sahiru shi wannan bokan sai ya sake yin takarrubi ya sake yin wani abu da zai sake sake kusanta shi ila za'imil kabila zuwa ga wancan shugaban kabilar aljanu din bi anwa'in min al'azaim ta hanyar wasu nau'o'in su kulli haka zai nemi sake kusanci zai nemi ya sake ganawa da wancan shugaban aljanu din ta hanyar yin wasu surkun na wanda su ne zikirai ko wuridan da aka bashi yana son ya ga wancan da aka sai sake yin su allati tahmilu fi tayyatiha ta'zima hadha za'im wanda a cikin su sun kunshi girmamawa ga shi wannan shugaban aljanin walistighafati bihi min dunillahi ta'ala da neman agajinsa da ɗaukinsa ko ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala fa ya kuma hada za'im to shi kuma kaman ya kai karar wannan aljanin kenan zuwa shugabannin shugaban aljanin cewa ba yana saba masa baya bin umarninsa to tunda baya bin umarninsa shi kuma fa ya kuma hada za'im wannan shugaban shi kuma sai ya tsaya bi mu'aqabatil jinni ta hanyar yi wa wannan aljanin hukuma ko a sashi a kurkuku ko kuma ya sa aljanu su yi masa hukuma su wahalar da shi wa amrihi bi da'ati sahir kuma a umarce shi dole ya je yi biyayya ga umarnin wannan bokan aw taskhiri gairihi ko kuma shi wannan shugaban aljanin ya sake horewa wannan bokan wani aljanin li khidmati hadha sahir al mushrik domin ya ci gaba da yin hidima ga wannan bokan mushriki da fata an gane shi wancan kila tunda yaki ko ya saba yana can kila ana ba shi gwala-gwala sai kuma a haɗa shi aljanin sai a tsayin shi bokan sai a kuma ba shi waje a ce je ci gaba da yi masa hidima ولذلك تجد نجد بين الساهر والجني المسخر لخدمته علاقة كره وبغض malai ce dan haka ne za mu samu cewa tsakanin shi boka da aljanin da aka hore masa domin yayi masa hidima alaƙa ce ta tilasci alaƙa ce ta kurhin tilas wannan aljanin ko baya so dole ya yi biyayya sa shi aka yi dole da haka za ka samu wani lokaci tsakanin shi bokan da aljanin da aka haɗa ya dinga masa hidima alaƙa ce ba ta soyayya ba alaƙa ce ba ta biyayya ba a ta dole wa gudun da kuma ƙiyayya yana yi amma baya son shi wannan wanda yanzu saboda shi ake sai masa ukuba saboda shi ake ta bashi irin wannan punishment din saboda shi ake ta bashi wannan umarnin da haka zaka ga alaka ce ta ba yanda ya iya dole yi wa wannan bokan biyayya amma fa akwai kiyayya tsakanin su wa min huna mana yace anan ne najidu hadha aljinni kasiran za mu samu irin wannan aljanin sau da yawa ma wato kasiran ma sau da yawa yuqdi sahira yakan cutar da harbokan tunda dole aka yi masa da haka sau da yawa za ka samu cewa shi wannan aljanin da yake yi wa bokan aiki to wani lokaci ma shi da kansa yana cutar da bokan fi ahadihi a cikin iyalan bokan wa auladihi ko ƴaƴansa shi bokan au malihi ko dukiyar bokan au gairi zalika ko wani haka tunda dama dole aka yi masa da haka shi ma ya samu damar da zai rankwashi wani cikin ƴaƴan bokan in ya rankwashe shi kuma kaga sai ya zama ko wani wata gabasa ta shanye ko ya dinga zubar da cikin matar da ta samu ciki sai ya je barar da shi ko kuma shi kansa bokan ma ya dinga ba shi wahala saboda shi ma an tilasta masa da ya masa biyayya bal ahyanan ma yake cewa kai wani lokaci ma yu'dhi sahira nafsahu shi wannan aljanin yana cutar da bokan shi karan kansa wa huwa la yadri amma ba lalle bokan ya gane cewa cutar da shi yake sai ba da misali sai ce kafsuda idda'im kamar madawwamin ciwon kai ko da yaushe boka ya dinga jin yana fama da ciwon kai wannan aljanin da yake dan ramawa na irin horar da shi da aka yi masa dole awul arakil mulazim inda naum ko kuma kasa bacci da daddare gaba ɗaya kawai sai ga mutum gidansa biyu al'araki rashin bacci almulazim kuma ko da yaushe wanda ya lazumci shi wannan bokan inda naumi kuma lokacin bacci da daddare duk lokacin da za a yi bacci ko duk kuna bacci cikin kwanciyar hankali kun samu bacci amma shi boka ya kasa bacci awul faza'i fil layl ko kuma ya dinga tsorata shi cikin dare ila gairi zalika zuwa wani haka min al'umuri cikin al'amuran da ke faruwa tsakanin shi bokan da kuma wanda aka horar masa da shi ya dinga yi masa aiki bal inna saharata sufuliyina ghaliban la yaliduna ba la yunjibuna bane za a gyara mai irin nawa la yaliduna ba sa haihuwa bal yake cewa bari inna saharata sufuliyin lalle bokayen da suke mu'amala da irin aljanun da suke yawo a doron ƙasa galiban sau da yawa la yalidu da ba sa haihuwa suka samu boka baya haihuwa li'annal jinniya domin shi wannan aljanin ya katulu tifla shi ke zuwa ya kashe yaron ya kashe ɗan jaririn firrahim tun yana cikin mahaifa qabala an yaktamila khalquhu tun kan halittarsa ta cika zai je ya kashe shi da haka kawai lokacin duk da za a haife shi zai ga an haife shi ba rai wa hadha mashhurun baina sahara wannan kuma zaka ga ya shahara tsakanin bokaye in dai boka ya zama boka to zaka samu haka in ku an bar yana haihuwa to zaka ga ƴaƴan nasa ba duk ba ba dukkan su ne lafiyayyu ba zaka samu wayannan aljanun suna cutar hukum ƴaƴan ba taba su ba to cikin matansa zaka ga cewa a matan ko matansa ko kuma shi karan kansa bokan ‘ya'yan ko da ya haifi ‘ya'yan matan aljanin bai taɓa su to zai dinga taɓa shi shi karan kan. Wa haza mashhurun bainas sahara wannan abu ne shahararre tsakanin bokaye. Hatta inna ba'dahum taraka sira har akan samu wasu daga cikin bokaye su haƙura su daina yin wannan bokancin kai yurzaka bi abna'in dan a azurta shi da ‘ya'ya. ga wani bokan ya tattara dai tunda ya fahimci abin nan har da su to da haka sai ga wani lokaci ainihin wato ya daina bokancin kawai saboda yana so ya sami yaya saboda matarsa tana samun ciki wannan aljanin shi zai je ba cikin matsala da haka sai ga yana son ya haihu amma ba dama to da haka karshe dai dole in yana son ya haihu sai dai ya tattara ya haƙura ya haƙura da maganar haihuwar da bokancin don ya sami yaya. Wa azkuru annani kuntu u'aliju marizatan yace yanzu ni kaina zan ambata maka inji malam wahid yace zan ambata maka annani kuntu u'aliju marizatan ni kaina nayi wa wata mara lafiya magani asaba hasir wanda aka yi mata sihiri wata mata ce aka yi mata sihiri sai aka kawo ta wajen malam wahid yace falamma qara'tu alaiha alquran yace lokacin da na karanta mata alqurani na kakal jinniyu sai aljanin yayi magana ana karatun alqurani sai aljanin yayi magana almuwakkalu aljanin da aka wakilta shi bi sihiri da yayi sihirin ala lisaniha amma ta harshen ita mara lafiya sai ga aljanin ya bayyana ta harshen ta shi wanda aka wakilta ya yi sihirin ya sa mata kaza ko ya cutar da ita ko ya mata kaza wa qal sai ce ana la astati'u an akhruja minha shi da kansa aljanna yace ni kaina ban isa ba in fita daga jikinta dan ka san su kansa aljanna akwai wanda horar da su ake ba ko ba sa so umarni ake ba su je su shiga su je su cutar su je su yi kaza to da aka karanta mata alqur'ani ta harshenta ta bakinta kawai sai aljana ya ce shi karan kansa bai isa ba shi da ikon ya fita daga jikinta kultu malam wahidi ya ce sai na tambaye shi limaza me yasa ba za ka iya fita daga jikinta ba qala sai ce li annani akhsha an yaqtula ni sahir yace ina tsoron kada wannan bokan ya kashe ni ko kuma ya je kai karata a kashe ni da aka ba shi da zabi dole yake jikin wannan mara lafiya yana kuma cutar da ita a kar- karkashin sihirin da aka yi mata ba shi da damar ya fita me yasa yace da ya fita za a iya kashe shi imma dai shi a bawa bokan dama ya kashe shi ko kuma shi ya kai shi kara wajen shugabannin su su kashe shi fa qultu malam wahid ne fa yanzu yake tattaunawa tsakaninsa da aljanin sai ya ce sai na ce masa izhab min hadha makan ila makanin akhar to ka fita mana in ka fita ka gudu daga wannan gurin ka koma wani gurin mana la ya arifu sahir ka gudu ka koma gurin da shi bokan ba zai san inda kake ba qal sai aljanin yace sayursilu khalfi min aljinni man yuhdiruni yace akwai aljanin da za a tura duk inda naje su je su kamo ni kaji alaka kai yace ban bai isa ya gudu ba in ma ya tafi akwai wato shi bokan zai iya tura wasu aljanin su je su kamo shi duk inda yake fakultu lahu malam wahid yace sai na ce wa aljanin law aslamta to ka musulunta mana ka huta inda zaka musulunta wa a'lanta taubataka ka kuma bayyanar da tubanka bi sidikin da gaske wa ikhlasin da ikhlasi ka tuba tsakani da Allah yumkinuna mu kuma za mu samu dama da aunin lahi da taimakon Allah an nu'allimaka ayatin mu karantar da kai mu koya ma wasu ayoyi min alqur'ani daga alqur'ani taqiqa sharra kuffarin jin wanda wannan ayoyin za su baka kariya daga sharrin kafiran aljanu wa tahmika minhum kuma ta baka tsaro da kariya daga daga gare su in ka fita daga jikin wannan matar ka musulunta kuma ka bayyanar da musuluncinka in kuma kai haka cikin taimakon Allah ni kuma zan baka wasu azkar da wasu ayoyi da in kai su Allah ta'ala zai baka kariya da tsaro daga kafiran aljinu ba za su iya cutar da kai ba fa qala aljinni sai wannan aljanni yace la yace shi gaskiya lan uslima yace shi ba zai musulunta ba sa azallu nasraniyan yace zan ci gaba da zama a matsayin kirista shi kirista ne kirista ne aljanin aka ce ya zo da shi aka haɗa sihiri aka ce cutar da wannan mara lafiya ƙarshe ce shi ba zai musulunta ba zai ci gaba da zama a matsayinsa na kirista ba kuntu lahu sai na ce da shi to la ikraha fi din addinin musulunci da babu tursasawa a cikin addini tunda ka zaɓi cewa ba za ka musulunta ba ai la ikraha fi din walakin al muhimma sai dai ni abin da yake mai muhimmanci yanzu an takharuja min hadhihi al mar'a ina so ka fita ne daga cikin wannan mata qala lan akhruj yace ba zan fita ba qultu malam wahid yace idan nastati'u bi auni llahi al'ana an naqra alayka min alqur'ani hatta tahtarika yace in ku haka ne mu za mu samu dama da taimakon Allah yanzu nan za mu karanta ayoyin alqur'ani akan ka ka kone ثم ضربته malam wahid ya ce sannan na take shi zarban shadidan duka mai tsanani habaka sai ya fashe da kuka dole aka yi masa shiga do- shiga shiga sojan ba da kare wa qala sa'khruj sa'khruj yace tsaya tsaya zan fita zan fita fa kharaja sai ya fita daga jikin wannan matan walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai wal fadlu lillahi wahdahu falala ta Allah ce shi kadai ba malam wahidu bane Allah ne wannan yana daga cikin abin da ake koyar da masu rukuya duk yanda kake samun nasara kaka dauka kai ne kada ce a in dai aka je shi ai ai yaƙiya sosai da an je kuma ka rudu da wannan kaka rudu yanzu gashi yayi cikin taimakon Allah aljarin ya fita daga jikin matan yace wannan falalar Allah ce ba ni bane ومن المعلوم أن الساهر كلما كان أكثر كفرا wannan abu ne sananne duk lokacin da boka ya kasance mai mafi yawan kafirci wa ashadda khubtan ya fi zama mafi tsananin kazanta kanatil jinnu li awamirihi adwa to aljanu sun fi bin umarninsa in aka samu hatsabibin boka wanda kafircinsa ya kai sannan ƙazantarsa ta kai to su kuma aljanu sun fi masa ɗa'a wa asra'u tanfizan kuma sun fi gaggawar zartar da umarninsa wal akasu bil akasi tamaman akasin haka kuma akasin haka ɗari bisa ɗari in boka ya zama mai ɗan tawaye baya cika umarni ko baya cika ka'idoji da sharuɗan da suka sharɗanta masa to gwargwadon yadda su ma ba za su cika masa bukatunsu ba bukatarsa ba za ta ba za su dinga yi masa ba in ya zamanto mai tsantsar biyayya gare su duk kafircin da suka zo duk girman shirka idan sa ya rufe ba zai ganta ba zai aikata to su kuma za su dinga yi masa biyayya yadda ba a tsammani kaifa yuhadiru kaifa yuhadiru sahiru jinniyan to ta yaya boka yake gayyato ko ke ko yake kirawo aljani in yana so ya halarto da aljani yaya yake yi hunaka ɗurkun kafira malayin ce akwai hanyoyi masu yawa wa mutanawwi'a kala-kala daban-daban wa kulluha kuma kowace hanya cikin hanyoyin da boka yake amfani da ita wajen gayyato aljani tahtawi ala shirkin kowace hanya na ga ta kunshi shirka au kufurin sarihin ko kafirci karara wasu azkuru minha amma zan dan ambaci wasu daga ciki insha Allah ta'ala iddata turukin zan faɗi wani adadi na wasu hanyoyi mushiran ina mai maka ishara ila nau'i shirki zuwa ga nau'in shirka awul kufri ko kafirci fi kulli dariqatin a kowace hanya zai fito ma cewa wannan hanyar da suke boka yake bi wajen kirawo aljani ga abu kaza a cikin wannan hanyar na shirka ko kafirci kullu zalika bi shay'in min al-ikhtisar amma dukkan wannan hanyoyin da zan gaya maka zan kawo maka su ne da wani abu na takaitawa ba full hanyar zai kawo ma ba dan kar wani kuma a koya ma ya koyi saka a mugun zare a koma can kasa yace walan azkura dariqata kamila kar ka buɗe ka buɗe fa kafukan kunnuwa ka dauka gaya maka hanyoyin zan yi gaba ɗaya tun daga farko har karshe yace ba zan gaya maka hanyoyin ba cikakku hatta la yatamakkana ahad la yatamakkanu ahadun ministry imani a dan kar a samu wani mai raunin imani ya je shi ma ya aiki da su musamman yanzu da mutane suka hauka ce kuɗi suke so ta kowace irin hanya ya wani ya jiga wata hanya da zai iya neman aljani dama magana ya kuɗi ce to kaga wani shi ma kawai dai shi ma gan shi sai dai ga sababbin bokaye suna ta abin nan kaga ma wahidi maimakon gyara kuma ya ya abin nan to shi sa zai ce kowace hanya zai gurgunta ta ba cikakkiya zai kawo ba ballantana wani ji ayi to haka ake dama to shi ke an fahimta ya ce ban saufa a hazifu a hamma ma biha ya ce abin da ya fi muhimmanci a cikin shi zan goge ba zan kawo shi ba wa innama zakartu zalika ya ce abin da ya sa shi kansa hanyoyin da aljanu wato shedanu an boka suke bi wajen gayyato aljanu abin da yasa ita kanta wannan hanyar zan ambata maka ita li anna ba'd al muslimina saboda wasu daga cikin musulmai la yastati'una an yufarriqu bayna al ilaj al qur'ani wal ilaj bis sihr da yawa daga cikin musulmi ba sa iya bambance tsakanin magani da qur'ani da kuma magani ta hanyar tsafi da bokanci shine hikimar da ta sa malam ba dan haka ba bukatar sai an kawo wannan hanyoyin yace amma da yawan mutanen mu saboda za a je saboda bokayen suna da salo salo kala kala ah ka je ka tarar da mutum da alqur'ani da carbi da da buzu da alkyabba da waye shiga irin ta malamai a kasar Hausa na fata an gane don saboda kuma ka je ka je kaman yana karatun alqur'ani ila ma ka je ka same shi da tilin takara a hannunsa yana ta yi kaga duk zaka dauka cewa in ka je addu'a za a yi maka ko kuma wani abu za a yi ma wanda bai kauce wa shari'a to shi sai ma da yake da yawa daga cikin musulmi ba sa iya bambance tsakanin magani ta hanyar alkur'ani da kuma magani ta hanyar bokanci fal awwalu imaniyun wa thani shaytaniyun hanyar neman magani ta hanyar alkur'ani wannan ita ce hanya imaniyun hanya ta imani wasani hanya ta biyu kuma ta neman magani ta hanyar sihiri shaytaniyun wannan shaytaniyar hanya kenan to garin neman imaniyun sai mutum ya fada shaytaniyun garin neman gira sai mutum ya rasa ido shi ya je neman hanyar da yake ganin zai samu waraka ko bukatar da ya je nema zai samu biyan bukatar sa ba tare da ya bata da Allah kuma garin neman gira sai ya rasa ido sai ya fada hannun waɗanda dama zuwa wajen su rabuwa da Allah ne wa yazidu al'amra gumudan inda dahma'in na yace kuma al'amarin yana ƙara ɓuya a wajen gama garin mutane yawanci gama garin mutane ba su ko ba ruwansu kawai musamman kaga boka matsafi dan tsubbu dan malamin makarantar zaure malamin makarantar allo malamin da yake bada ilimi duk wannan a kasar hausa sunan su malam ko ba haka bane duk wa'annan in ka ji a kasar hausa sunan su malam malam mai koyar da ɗalibai sunan sa malam malam mai koyar da 'yan makaranta allo sunan sa malam malam mai ba da taimako da ake faɗa yana zaure sunansa malam ɗan tsubbu mai bugun ƙasa duk sunansu malam kuma duk in za a je wajen cara za a je wajen malam to sai zamana wannan mas'ala tana ƙara ɓuya ta bokaye fa tana ƙara ɓuya a wajen musamman gama garin mutane wani ma sai ka yi da shi ka nuna masa karya kuma zuwa ce ba ba abin da ya fa ni fitin da na je kawai kawai tarbi ya bani ya ce in kama guda daya daga nan kawai ya ta karatun qur'ani da haka shi duk yanda zaka ka ganar da shi ma cewa wannan boka ne ma shi ma wani aiki ne ja saboda ba shi da rariyar kace boka da wanda ba boka ba shi duk wanda yake ba da taimako to shi ba boka bane shi a wajen su shi sa za a ga mata tururuwa ake yan siyasa tururuwa suke masu kuɗi tururuwa suke wani ma baya cikin wayannan gaba ɗaya shi ba ɗan siyasa ba shi ba mai kuɗi ba shi kawai banzan gari ne amma ya kulla alaka da su talauci ta ko ina yana ya ji ya ji gishiri da magi amma kuma ba yayi fawwana al'amuransa zuwa ga Allah da tawakkali baya yi so saboda haka kaga wayannan abubuwan suna buƙatar fayyace su yace annaba atas saharati inda ma yaqulu azimatahu alkufriya yace domin wasu daga cikin bokaye lokacin da suke karanta surkullansu irin na kafirci yusirru biha sirranta wannan kalmomin na kafirci da surkullan yake wa yu'linu bima bima bainaha bi ayatin qur'aniyya sai ya bayyanar fi ma bainaha wato sai ya bayyanar a cikin wannan surkullan da ya boye sai ya bayyanar da wasu ayoyi na alqur'ani yasma'u hal maridu wanda mara lafiya wayannan ayoyin yake ji fayazunnu sai mara lafiya ya yi zaton anna ilajahu bil qur'an wannan maganin da ake masa da alqur'ani walaysa kadhalika kuma al'amarin ba haka bane fayusallimu li kulli amrin a ƙarshe sai ga mara lafiya ya sallama wa kowane umarni ya amuru bi sahir da boka zai umarce shi da shi saboda shi a iya imanin sa ayoyin alqur'ani yake karanta masa to tunda ku Qur'ani yake karanta masa ai ya halatta a neman magani da Qur'ani amma sauran surkullan da ke ciki waɗanda ba a bayyana su ake koye su ake abin nan shi sa aka gaya maka siffar da ma ka gane boka din sai dai in mutum dama ma abocin son zuciya ne ko kuma idan sa ya riga ya rufe da aka baya son a gaya maka gaskiya to shi kenan sai ci gaba da ta'ammuli da su falgardu min bayani hadhihi turuq malam yace manufar yin bayanin waɗannan hanyoyin tahabiri ikhwani yace tahabiru ikhwanil muslimina saboda tsoratar da yan uwana musulmi min duruki sharri daga bin hanyoyi na sharri wa dalal da bata walitastabina sabilul mujrimina domin hanyar mabarnata ta fito fili kowa ya ganta la fata gane to a dariqatul ula hanya ta farko daga cikin hanyoyin da boka ke bi wajen gayyatar aljani ita ce ɗariƙatul ikisam hanyar magiya ka ɗauka wani zai dinga cewa dan Allah ko dan sunayen Allah ko dan sufofin Allah amma dai ana kiranta magiya ba wai magiya wa Allah ba ya dukulu sahiru fi gurfatin mazlima irin wannan hanyar shine zaka samu shi boka zai shiga cikin wani ɗaki mai duhu thumma yuqidu naran sannan sai ya kunna wuta wa ya zawo alan nari nau'an min albakur sai ya zuba wani nau'i na turare akan wannan wutar hasbal mawdu'il matlub gwargwadon matsalar da yake nema gwargwadon matsalar da yake nema wani turaren mai wari zaka ci wani turaren mai kanshi shine ma'ana hasbal mawdu da haka zai shiga daki mai duhu ya kunna wuta bayan ya kunna wuta sai ya nemo turare wani irin turare malam bai gaya ma turaren ba an fahimta shi turaren hasbal mawdu'i al-matsalub gwargwadon matsalar da shi boka yake nema a wajen ainihin wato a aljani idan kana yuridu tafrika idan al- shi bokan wanda ya zo wajen su so yake a raba tsakanin masoya ko a raba tsakanin mata da miji ko a raba mutum da garinsu ko a raba shi da ofis ɗinsa ko a raba shi da gurin sana'a ko a raba shi da kaza ma'ana so ake a raba wata alaka au ilqa al'adawa ko kuma so ake a jefa kiyayya wal baghada da gaba tsakanin wasu mutane guda biyu suna kaunar junansu suna zaune lafiya suna da fahimta amma yanzu wani baya jin daɗin haɗe kansu da suka yi wani yana nan gefe baya jin daɗin wannan soyayya da take tsakanin wani da wani ko wance da wance so yake sai an raba sai ya je wajen wannan bokan ya ce shi ga bukatar so yake a raba a jefa kiyayya da gaba tsakaninsu wa ma shakala zalika da abin da ya kama da irin haka ya zau alan nar sai bakuran sai ya sa wannan ya dora ya zuba wannan turaren akan wuta zara ihatin kariha mai wari tunda dama abin da ake so a haifar so ake a raba tsakanin mutum biyu ko a jefa kiyayya da gaba tsakaninsu da haka aljanin da ake so ya zo wanda zai iya irin wannan aikin da haka sai a shiga wannan ɗakin sai a sa wannan turaren mai matsanancin wari in aka sa shi shi kenan kawai a sai kuma shi aljanin da ake so din sai ya zo wa idza kana yuridu ilqa'a mahabbatin idan kuma so yake ya jefa soyayya soyayya ake so wane yana son wance ba ta son ko wance wane take so tana tabi tana tabi yaki ya saurare ta so take a shawo kansa kamar yadda suke faɗa sai ka ce wani jirgi ko mota wai a shawo kansa so take a shawo kansa to sai daga an an je to shi kuma so ake a jefa almahabba soyayya goma da dare ma an har rufe gida sai ka gaishe a kofar gida yana yana bari yana jikinsa yana tarawa ya kwankwasa so yake sai ya ga wanci ana dare yayi yana da a taimake shi ba zai iya bacci ba ya ka san da matsala aw fakki aw fakka rabdin ko kuma ana so a kwance a rab wato mutumin da ya kasa saduwa da iyalin ai aqadar rajul an zawjati so ake a kwance kullun da aka yi wa namiji ya zama baya iya kusantar matarsa aw halla sihirin ko kuma an yi wa mutum sihiri da ake so a warware shi ya da'u bakhuran zara'ihatin tayyiba to shi kuma a irin wannan sai ya sa turare ma'abocin kamshi shi kuma ba mai wari za a sa ba mai kamshi za a sa in ana so thumma yabda'u as-sahiru fi tilawati azimatihi shirkiya sannan sai kuma boka ya shiga yin karanta surkullansa irin na shirka wa hiya dalasimun muayyana shine dalasumai wato wasu surkulle ababan ayyanawa tahtawi ala ikisamin alal jin wanda in ka tattara da sun kunshi yin godo da yin magiya ga shi wannan aljanin bi sayyidihim ana masa magiya ana haɗa shi da shugabansu kamar yanzu kai yanda zaka dinga yi wa mutum magiya kana haɗa shi da Allah to su kuma ana magiya ana haɗa shi da sarkinsu ko shugabansu wasu alihim bi azimihim ana kuma roƙonsu daraja da alfarmar mai girma cikinsu kamata ta zammanu anwa'an min shirk kamar yadda dama irin wannan karatun da wannan ikisam wato magiyar tana kunshe da wasu nau'o'i na shirka al'ukura wasu daban ka ta'azimi kubara iljin kamar mutum ya faɗi yana ta godo yana ta magiya yana roƙon manya-manyan aljanu an fahimta girmama manya-manyan aljanu kaga wata shirka ce mai zaman kanta walisti gafata bihim ga kuma neman agajinsu ba wajen Allah wa gairi zalika da wani haka بشرط أن يكون الظاهر عليه لعنة الله غير طاهر za su sa masa sharaɗin cewa sharaɗin bokan Allah ya la'ance shi sharaɗi shine ya zamanto bayi da tsarki imma junuban ko dai ya zamanto yana da janaba aw murtadiyan li thawbin najisin ko kuma yana lullube da mayafi mai najasa ila har zuwa dai karshen abubuwa shine wannan dige-digen ila har zuwa karshe da me karka tambaye ni dige digen da me da me kuma ni ma ban sani ba malam shi ma dai ya ce dama ya ce ba zai gaya mana hanyoyin duka ba to an ce lokaci yayi bari mu je kan gaba ko to sai yake cewa ba'da ma yantahi min tilawati al-azimati al-kufriya bayan shi boka ya gama karanta waɗannan wannan surkulle wanda ya kunshi kalmomi na kafirci yazharu amamahu shabahun ala hay'ati kalbi to sai ya ga wata sura shine shabahu ko kuma wata inuwa domin shabahun tana ɗaukar sura tana ɗaukar zil inuwa sai ga wata inuwa a gabansa kamar kare mai sura da kamanceceniya sura irin ta kare au su'ban ko dila a su'ban ko kuma abin nan kai abin nan miciji su'ban au ayyati hay'atin ukhra ko dukkan wata sufa ta daban to wannan aljanin ne yazo yazo a sufar kare ko yazo a sufar miciji ko wani cikin sufofin fa ya'muru as-sahiru bima yuridu to anan sai shi bokan ya umarci wannan aljanin da duk abin da yake so wa ayanan la yadhharu lahu shay wani lokaci kuma ba abin da zai bayyana a gare shi wa inna ma yasma'u sautan sai dai zai ji sauti wa ayanan la yasma'u shay'an wani lokaci ma ko sautin ba zai ji ba zai ji komai ba wa inna ma ya'qidu ala atharin min athari shakhs al-maqlub sihru sai dai kawai innama kawai ya'qidu zai dinga yin kulli ala atharin ga wani ko kayan sawa ko wata bes ko suwaita min atharin ashaksil matsalobi sihiru wato daga cikin wasu abubuwa na alamomi ko ainihin wato athar wato abubuwa waɗanda suke taɓa jikin shi mutumin da ake so a yi wasu hini mithlu sha'rihi kamar gashinsa aw qita'atin min thawbihi ko wani yanki na tufafinsa fi hara ihatun wanda a cikin wannan tufafin akwai kamshi ko wari min araki akwai warin gumin shi wanda ake so a yi wasu iri din ila har zuwa ƙarshe sun mai amurul jinniya sun mai amurul jinniya bi ma yuridu to sannan sai kuma shi bokan ya tabbatar da yanzu aljanin da yake so ya gayyato shi ya zo to sai kuma ya umarce shi da abin da yake so to akan wannan hanyar akwai ta'aliki da malam zai yi game da irin wannan hanyar da suke bi ta yi wa shaidan kirari da magiya domin ya taimake su akan abin da suke so su yi to insha Allah sai mu tashi akan tarikin da malam zai yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrin so Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar gaskiya ya ba mu ikon binta Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin musulunci da musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk